بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a martar ahalin sunna jama'a wanda ke gwarfar kada birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a tara da wata na jimadar hula hijira shekarar dubu da dari hudu da talatin da tara wanda ya dace da ashirin da shidda ga wata na farko shekara dubu biyu da goma sha takwas a darasinmu na sati da ya gabata mun tsaya ƙarshen aya ta 99 kuncin gwamnati tara da tara a cikin sotosof gina insha Allah yau za mu tashi aya ta 100 ta wannan sura sotosof insha Allah sun yi na alamun mutum da
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم أما وما آية كان هذا تشكيل آيوين وأن يوجب مثلا يوم المنزع في مكانها كما بل يو irin abin da ya shahara ko suna dubewa na rawafi ko ce na bangare na shi'a wanda za ka ce kamar ba ka karanta alkur'ani illa ba rashin karantawa ba illa ta wuri na miyagun magabatansu wanda suka sa ta hanyar sukar sahabbai ko layin sahabbai wannan tana daga cikin ayoyi da za a san waɗannan waɗanda mutane zuwa su malaka Allah subhanahu wa ta'ala ta wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin ansar Allah ya ce wasabiqun al-awwalun waɗanda suka yi ɗan gaba gaba ɗan gaba gaba ɗan horko Allah zai magana kan su ɗan horko na muhajirai da ansar wannan abuwa karfa ɗan farko kenan wanda suka fara shiga ko taimaka ma wannan addini Allah musu wannan yabo dalilin wani hoɓa wani ƙoƙari da suka bada a kan tabbatar wannan addini wanda yau wani abu daga cikin aikin da ya kawo da zuwa gari wanda aka ce a salikun awalu a cikin sahabban ma'anan akwai ɗan harkar gaba-gaba wanda kuma an fi an gaba-gaba يهود أو بكر الصديق يهود عمر يهود عثمان سعد بارك الصدور هي دي تقول الجماعة وإلا هو أكثر من المهاجرين مهاجرين أبعد متولى وتكسين أيدي هو ما راح تكسين مهاجرين هو إذا كنت هجرة فقدر أنك يوم أشيء قرن دكتاش aka aye ka ka girma nan san kuɗi da rufe na tsakar rana ka tashi wannan garin da ka tashi a cikin shi da gidanka da gonarka ko da darajarka da dukkan abin rayuwarka ka tsinne tsaye ka tsere ka gudu wajen da ba ka da ko tabarma ko tabarma sakwai da ɗan da ƙarfi ka bar wannan wurin cin wurin rayuwa ka sani daɗi ka ta yi wannan wurin kasa a kusan kimani idan za ka fanta har Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin daga cikin daga cikin hashar inda Allah ke yaba lokacin da addini ya zama an wara samun wani abin hannu an wara samun dukiya sai Allah ya ce suna sarrafa musulmi da matsayin abin da aka samu daga cikin wanda an da yi gida nukta duka da hajjiri na lazina hukunci min da yaro da amwali
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون نعم Allah ce da fuqara da muhajiri wannan dukiya da aka samu alfarki kenan sai Allah ya yi wannan mutum da suke da haƙƙi a cikin wannan abu da aka samu sai hada da fuqara da muhajiri talakawa daga cikin masu hijira ita annabi su kullu min diyarin mu'amalat da Allah ya kada su da abin da ya dace waɗanda waɗannan talakawa na muhajirai wanda aka hulɗa su hulɗa su aka yi daga gidajen daga gidajen da duniyoyi a nan saboda sanar da su suka zo makka bayan zama na madina sun zo ɗaya cikin adadin yin magana ya su da gidanka na wuri da za ta zafi yau za a kiyar wani mana sun bala wani abu sun zafi ne za ta samu hikaya duk wani abu da kai samu shi da kan kun da kai yace wannan talakawa na muhajirai wanda aka hulɗa daga gidajen da dukiyoyin kuma me ya kan haka yabtagun da sadaka min Allah wa rizwa ba ko ne hulɗa neman wani matsayi wani mulki wani kaza a kurin da neman yardar Allah da neman fadalar Allah da neman yardar Allah kuma mai aikinsu wani surun Allah wa Rasulun sun musa daga garin da duniyar da rikin sai na kama Allah ko abin da kusa da sai da kace ulai ulai musali wannan mutane suna makarkar cikin imani muhajirai sun rera musu da أخرتم أبو بكر عمر أشياء أبو بكر لأن تنسل تكتب لي ولا مثل من بزيه من أمام أدوني أنا أدوني وكان بعرفي وأحسن من أنا أكلمك في الخير أحسن من الجديد يقول إلى الآن أبو بكر يزعج أبو بكر يزعج عمر أشياء عائشة والبقية من الكهف annan Allah aka wasu wasu ne zan da aka samu wani aika ne wani wani aika da zan fara wani ya kare wani aiki shi a kenan bulan rawa a zaji abubakar a zaji aika to daga ta kake kawo wani wani ba wannan akwai akwai mata da mutum abu na ajiyar yau ana wani abu suna nan Allah shi waɗannan su ne Allah ke magana wa wasu da sahihin dole za ake wa ake la'anta ake zaji kuma a duniya da a zama da kuma wani kuma yin ya ce wani amsa haka amsa aka ce aka ji amsa suna ne na musamman da ya sami mutanen madina a wannan lokaci dalilin zama musulunci ba suna ba da ba za a da kuma kwarar ba suna ne wasu matan zama madina idan ne kasar da su ta yi abin da ya karfata jami'ar bin abdullahi ban labari lokacin da ansara sun zo maka aikin haji asali ita hiliya ne kan wadda ba shi dama ko asali sun zo aikin hajji jahiliya sai suka jami shi shi wani manzo su kuma a can madina suna da labarin yadda yahuda ya bada labarin ma'adin rizo za mu bari su shi yaƙe mu mu kada ce sai suka shi labarin wannan annabi muhammad ya zo sai a hasar sai dogawa kamar gare wasu daga cikin ansar sun musulunta amma sallallahu alaihi wasallam ba su musulunta ya zama su da musu abin da na kashi ne farkon ambasarar musulunci shi ne farko aka tura waje da saka musulunci shi ne farko aka tura waje shi aka ba su yadda madina ɗan lokaci da kaɗan cikin ma'alla ɗan da asar da zurara ɗan da ma'az maimanin amsa da karfin ta hannun shi nan da nan shekaran da zauwa sai ka sun zo da hannun su shari sai ka sun zo da zuwa sun tabbata na bari haka zo su zaka zauwa me ya kawo ka da yake suke suke wannan magana a cikin hadisi yace mun zo muna da imani muna karantarwa muna rayuwa cikin Madina ta kai yace muna Madina cikin aminci cikin nutsuwa manzon Allah a Makka iya gudu cikin duwatsu iya koyewa muna tun da biyu suka ɗauki niyyar zuwa madina sunan aiki a cikin mutane sun sai aiki haji sun sai maka ka sai maka sun sai maka da sunan aiki haji amma ga abin da yake su za ka da kalama ya za a yi ya dawo ya koma cikin zamun kuwa cikin al'umma ta musulmi suna maka da rinsu an asali ne ɗan dangi suka yi wannan shi suka taimaka suka taimaka bayan sun je a lokacin na ana da bai shi ne a ce wani matsalar duk da ma da rana su ga mutukan zuciya amma ana so a kowace zuwa kuma ga kowace da ke damina da kwanakin da wuce an da yake illa abin da aka jita tashi kamar da ake addini a su aka jita addini a gaba gargajiya da bid'a addini ke yin arziki ko an zama shi kan zuwa a yanzu ba an da ake rayuwa da gama su yi duk wata musulmi amma iya da shi musulmi ne iya ba wanda yake da zai gyara buri iya da kawai ne zuwa da shi ne shi kowa ne ba shi wanda ba zai tsara daban in bi da ake in da shi tsara daban malami mai karatun qur'ani ya farfara ya karanta alwanda da Allah ya zo iya ba ba sauki ba da samu kai ya rubuta sunan Allah ya rubuta a wani ƙarfi Allah Allah nan da tsari da suke zauna an ba a ce da wani ƙarfi وانت مرة المنظومة ثم ماذا يحضر الآية ألا بعد الانجار من ذلك ومن ذلك من ذلك أين الخمر أمن منه إلى أراد الحكم نعم suna Allah da zai aikin zuwa da wani ayat Qur'ani da hadin guda da wanke barin da ko kuma wannan wani kuma magana yace maka kai da wani ya ba ka ta ba ka da wani shi ne kuma bi dan da fara نعم واقف واقف واقف haka ne wannan da ke da shi da ka ba na irin wannan sai da mahimmanci da mutanen Makka addini ne da zai yi nan da Makka sun shigo da shirka da bid'a da shirka addini idan ka zama shi a yau ko Allah ya sarki ya wallahi mu amsa kai da shi na Allah godiya duk wanda ka a yau rayuwar yau Allah ya da baiwa ka fahimci addini kitabu wa sunna da kuma musamman kai da wannan godiya wa kai ka fahimci ka bauta mu Allah yadda Allah ya annabi yake ba mu adibanin ba mu da ba mu da kuma Allah godiya wa kai والله ما بعرف بيجي من الغلط انا ما بعرف بقى ده انت كمان ده اللي بتقومي اما كنت جمله مش كده الله شيء اهو ما بنعمل سوق ما سوق الضوء يا اخي اللي اخي ما جماعه اقوي شرط الله za mu gama a cikin koyi kaza sha'ab kaza in jiri ya riba su kaza za mu gama a nan gurin suna cikin mutane a kwanakin na aiki sai cikin dare da kusan musa sai ka zage ka cikin mutum kai wanka can wannan a musa ne zage ka mutum kama ruwa sai ya haka suka ka zagewa sulub sulub da maza da mata kowa aka tattar a wani sha'ab wani kwai su can suna kan suna su suka ce ya rasu wanda can ya bai ta muna nan sai da da wani mutum dogo a abbatan da ta kuma hannun shi a ce duk da abin da mutum da ba amma na haka kayan na da an mota iya tsarin da kuma shi sun da sun da ba ya zo to ga shi aka da abin da suka so ya rasu za muna gari da ka koma wuri da ka ce da lalu za mu ba ka kariya yadda za mu kare iyalan da su kawo kudu shi da abin da kawo a nan abar يدي بيز يدي بيز كلا تجد يفك هذه الأحباش قول لنا لديار شيء ما هكذا في جامعة ليش لنا لديار لنا بقول لنا تجد أشياء ولا الأوباء قليلا كوك يوم أمانا أشياء ممانا بس هذا لا محال من من الكاية كله بيكيرو أنا ما زال لي التفكير المضايع يمكن أن نجد ذات الليلة أقول أنا خليني برا أنا خليني برا يركز الكاية كله بيكيرو wannan abin da za ku ɗauka za ka kuma kan wanda za ka yi yirka abin da suka zama da wasu yirka ne ya ce za mu ɗauka suna kan ku bala'i ne ba za ku ɗauka ku adawa ta duniya za ka yi ta haka ba a rarar aiki za su suna kan ku ku san abin da ku ɗauko ko ku san kun ɗauki ba da babban aiki a kan ku ko kuwa in kuna tsoron ku kare alkawari wani kwakwari فكرتي أمنع هذا وش يبغى من هذا؟ أبدا يصير كلام شيء قلت والله إني زيت عليهم من أمر شيء عليهم فكم ذا المبايعة تكسي والد جنة لقوم مدينة وسنة كل واحد الله إدراك سنة أخطاء سنة جزء من ذلك يموت والسبب علمون الهجين والأعثار تسمو أعثار can bayan insan maganin hajji ya kama ganin su ma a bisru darar iman
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المصلحون yanzu mun yi maganar muhajirai da abin da ya same su sun bar zuciyar da gidajen su sun bar sun ce taimakon Allah da manzon shi Allah ta wani wani wani da tabawa dara wal iman wani da tabawa dara wal iman wanda su kuma suka fara zama mazauna na farko a garin Madina kuma su fara imani a wannan gari na madina farkon birni na musulunci an fara ke waɗannan mutane da waɗannan mutane kenan su kafin wani ya zo madina su su fara imani a madina to waɗannan mutane yushirbuna manhajar ilayhi yan dalili amma su ba ta cin ba ko so ma suka ɗauki waɗannan muhajirai a zama ƴan uwa sama da ƴan uwa na jini ya ce wa ɗan jini fi an fusi lalata su duri hajjar na wasu daga cikin zara don ya tabbata yadda kasa ana farauta a jirgin da ana ake tare da ɗan ɗaure sun kawo abinci ka a daga ayyuka ka taro da arha ana kada kana jiko da su tariye mu hajjire da ke samu nawa za a wuta babu ana ana tariye ana nana nawa da wani idan ka zo da muhajirai za ka ba ka nutsuwa da mutanen madina ko noma da kuma madina a zo abin da yake mu zo gona ta mu raba wata lokacin sun nema ma hata da mata zan zo wani ya tabbata kuma ku tsarki ne wani wannan wannan jari a cikin mata na zan ka zo ka zaɓi kada ba da kake rigima a taɓa da kanta an kanta ka zo ka bi ba ɗaya ta da a cikin da rabai amma ni kaba da karanci karanci na sahabbai ba ɗan mamman zaɓi ba ba kun mabarata ba mabarata ba ne ba لكن المهاجر مثل المهاجر مثل ما نقول لك المهاجر مثل ما نقول لك متبرع مستنبرع مستنبرع المهاجر مستنبرع في مكان مصر sai abin da ya tabbata babu wani muhajiri don karanci da ya amshe matar wani hatta da zanen gona abin da aka yi aka yi kuwa amshe za mu zo mu yi aiki tare gonar da dalle ban da domin za mu zo in kama a garkarka mu yi aiki an an tsari a raba na yi wani cikin wajen bot haka a kai alaƙa lafi da lafi da abinci na su su yin hajjin mautu Allah ce waɗannan kudin ce ba a ramu kyauta ba ba a samu kudin da kan kyauta da ka suna ka na rabu da abu na kaza na ba abu na kaza kana jin abu a cikin da baka cewa to su da yana to su ba a samu wata har wata da ka sun sun da bada sun bada kenan ko ya mun da kuma tare da an ta eh ladan su su ba a samu a suka san da kan har da mu ya mun da bada a samu da abu mai ya dan dira mun suna tunawa ba a kuma to wala kana jin fakara ko mun an san da abu bai suka kan su kuma muhajiri an dai ya wuce kan lalle ha ha wani zuwa na mutum barke wani kuma so ne da wata na mutum wani zuwa mai isa kamar ina kan abu sai in ba ka nufi dangana wani kuma isa ne ta yi wani kada su ka kasa ga abu ina ba kada ina ba kada da sai amma kai sai su yi da mu'ajir su ba su dangana halin kenan سأل سيدي هذا من تشهد الأولاد وكلهم دون أن أكاد موضوعنا من ربعها كنا أكاد فاسد الربع دون أن أكاد موضوع تري ومن فيها تكتم أسرع وإن دون مهلل لأفضل وإن وإن دون تكتم سبب إلا عند مضبعك كيف تبقى تريد الإيمان لأدارة الرحمة kai har ana bayan iya zama kan hutu cikin fata ana Muhammadu Rasulullah kamar yau hujjar Muhammadu Rasulullah su ma'u shiga da kufaru ma bai nan Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستولد فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
Allah subhanahu wa ta'ala ta Muhammadu Rasulullah yace wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi su ne wanda Allah ya rufe shaida na Qur'ani wallazina ma'ahu ya ware su dan wawa lamarin shi'a abin da yake fita karamar hankali addini zaka mai da kabilanci كل صورة منطبع على الإدبار صورة كل حالة دلوقتي بقى وهم إجارة ده عن بركة عن بركة حالة وانا الدين قوة يا بني إجارة الدنيا سكر كل جهاد في سبيل الله سكر كل تعرفش دواري هجرة هاي بس أنا درجة يا درجة خلوا شكل أما دواري الدين الدين الكبير ده إيه هنا دواري لما بخيرا يجي والذين معه التي معبر منظور منظور العقل والذين معه وإن ذلك ثابت شيء أشداء وعلى الكفار بعد كذب ثابت أما رحماء بينهم سنة توسيا من سنة توسيا من هيك تنظرين هذا تراهم ركعا سجدا ما في هذا يا ولد ما أي شيء فيه بل هذا بالتبرع مرسوم كل سجدا ركعا سجدا كم يبتغون فضلا من الله والجوار صنع منهما فضلا ألا بسبب من الزرع حيث إلى إبادة فرق kun ba zai kun ba zai neman yardar Allah neman fadala na Allah da samun yardar Allah zai cewa su yi mawa kunuri mun hasar su wannan suna da wata alama a hukuncin ta gurin da wannan alama da ya yi zararsa matahunci tawa wannan duka da ambata فكتب من ذلك لما لتحبيت جهال ركوعي سجدة لمن بدر تحدى وانا هذا حتى لو اكثر نفس التوراة حتى ذاك تاني سكر وانا النبي ذاكيك طبعا تحبيت ذاكيك لكن المسألة كنان إذا فكر ذاك التوراة كان حتى تجي زالوا من ذاك الله تحبيت شنو نفسي بك النوم na kusa ala ta maganar imam juyi haka ba ta yi maganganu kan ana yin hasken buka ne a alama shi duk da biyar da masu asala ba na ɗaukawa daga zungura goshi da ga alama ta sujada ba haka ba ne amma kun a ce wani haske ne to za ka da wani kagu ne alam da yin sashi alam ne ɗan gari da na wadanda منطقة كده لا منطقة الدلوة أنا بقى الأمة كده اللي دور أنا محتاجة وأنت الأمة أشياء هكي أول من هذا الدلوة أما عارفة أولا في الدينين بقى تتسلى إلى الدلوة بقى كده كده نفهم أنا سبحان الله وانا هقول لك انا كده كده كده كل شيء انا واقف بقى اقول لك الباب ممكن يجي يجي انت طبعا ƙoƙarfin wata ƙoƙarfin ne na ƙasar da ta ya ƙari. Kenan wannan alamar da wani zai ne shi zai rana ta hanyar in dai ko a tafi ko da wani tsoro da ta ayyarsa to za a gane wannan alamar da wani gane a kan wanda bai abu ne da ne za ta gane ba in da ya kan zama da sun fata zuwa fata wannan kamar ta kamar yawa bai mana ba da yawa amma yake ne duniya da mu don haka suna fara da tauri sai da haka suna haka da tauri suna haka da tauri da sai ka tayi da kai da tayi sun sai da nan muna haka da tauri ba za mu nan da ba sun tsoro haka da ni kidan wannan ne ko da adam eh ta tsoro mala ta tsoro mala ta tsoro da ta da sai da adam da in je an yi dutu duka duka da ta ga mai adam تجارة ولا قبل مهمة دون كلام كلام هو ده كلام ما مثلا هذا تروحك جبت لك شيء جدا وقوة ولا شيء أنا بقول لك كلام هي ولا كنت كذا جبت فلا وقوة كذا إنت اللي مجنون كذا نقول كذا بقول لك كذا قوة ولا قوة أنا ما نبي حتى بدون كذا هي كذا اللي هتنتهي يرسل كل الأجرام كل قوة الأجرام wanda shi ne gaskiya alama ta zai duk da ne mai dakiya mutum ka yi za a gwada wani kuka zan zai amma kuma na ainihin wani abu mutum a kawo wani wani wani ne kuma shi ne shi ne mai kan tsarari za a yi tsarari za a yi tsarari a kai tsarari ma yi mutum yi kuna ba haka a tsawon wani a nan a nan gari a tsawon yake alama yana masan jaramon yadda fi mutum mahuta لهم كما يكتب كتب تفكيكو إيش مين حتى أقول أقول ما نقدر نقول نقول نقول نقول كما كان بعد أقول كلام يعني سورة آية سورة مثلا كلام هذا بعض يجي وين المثال شيء مثلا في التوراة حتى مثال وين الأمة التي أكتب التوراة لأن مثل هذا إيش مثلا في الإنجيل ثم كان مثال من الأشياء في الإنجيل وشي ثاني من أرض الدنيا دول الدينون قوة لا يكون أهل الإيمان قوة لا نعم إلا الإيمان تكشفه هل أنا كنا جدا في بيئة شيء يا زوج تعال أنا كنا جدا أما أنا دوس أقول أنا مشي بقول دوس أنا بقول ما ترى أنا بقول نعم ما ترى أقول زي ما أنا كير كير كذا يجي حتى يجي ومن حتى المستقبل ومن الجمعة يجي التوراة انت مبتدون في الانجيل كم مستقبل أمام الانجيل انت كذلك أخرج شتعهم فآذره فاستقله فاستوى على فكره يعجب الزراع يجي أمام التوراة مستقبل كذلك كمان شبكة تحتي كودا وكو أبدا نشبه الآخر اتأخذ بقى وياهم دول تنبنش فكري أن نفسك فوق ذلك يتكلم تتكلم تتكلم الشيء لكن يقول الشيء أنا ننفذ فقد ذا هي فرق منه تقول هذا هذا قرع هذا هذا من كل دموع دموع هي كمان كمان حتى كبير فاستوى رأسي هي هذا سبب قرع هي ذي قرع أهم هذا اللي ولا هو هي ذي قرع ولا ستر من أن لا يقولون شيئين iya kira shi ma aka mun aka gida wani gida ma ko ake zuwa sai ka yi dabara ka waka mun ko su biyu su uku wani da zo ana koyewa wani da zo dabara haka da misali da awar ta koyi jirkisar musulun da sun ta abutar sun kuri na wani da sun kama da wani to kai sun amma da wani an gani abin da ya kashi makka zan waye makka dan ai sai da kiyya na'am da san me ya mamaki shi ne ake cewa su da yawa mai adawa da abu idan bai hankali ba shi ne tsagar abu so zai yana kun tabari wanda kana da mutum da abin tashi akwai wasu ababe na wasu biyu ko biyu wasu ababe wanda in muska ba gari ba wani fa'ida ka zo kana bayanin wannan aqida na abu da mun kana da kana da zai cikin tsanjarta كذلك قبل الإسلام بسلسة ثم روح الناس الأمريكي كيف يسلسة؟ أظن روح سنة بقى والميزو بقى التعليم هي المرسل اللي عنده مبضل فنظر ما رأينا المدهدية كل الباكين أكتب أشكر لكن أكتبش وصير هذا كان ذو ولا رؤيا لم يا رأس فينا حتى لو يا رأس ما تدمجي تأرد وبعد وعيه إلا أنت أرد يعني أرد أنت العام كنت شو رأيش kamar da ba ta da wani mutum shiwara ta kaka ta shi da wani shiwara ta kama ana shiwara shi ba mutum na da shi da ya da Nuka da mara yankin kudi, nuka da shi a jera a gidanka, ka taɓa ka ce, ka ƙari da wanda haka, ce wani ta ta, da ba da suna da ba. ka ajiye na cikin nan da ya ka ce wannan kai na wani abu ka ce a cikin abu ne da ba a abu ne ya ce ba ka ka to shi da haka ba ne yace aka ce mu kada yi wannan to sai da ne da ta abu yace sai ko ko abu da shi abu da kake ko yin su musamman ko ruwa dalila kafar kowa abu da kake yi ko da shi kai kowa na'am kun yi ake shi kafin shi kuma rashin ayar ko to bai da ke rufe kudin kafin nan ya shigo maka irin da sahaba ya kaya shi kafin shi iya yi tsawafin sai su wuri ya kalla da mafi ba'in da su ya ji ɗan tsaya ya tsaya sai ke yi shi kuma kashin da duka shi wani amma ya mana mun sabon abu da kuma duka shi wani da suka da sai tsaya ta wani mafi shi ne wani hankali wani ba'a sai hulɗa فيقول له انا اقول ده ده شوار الجو دي شوار القران كم ده ما مش ده ده البنيات ده مشكله الدين واحد اللي بينا نعم يا زمنا daga baya min alimin ya zo da shi dai a takashe dai da dabara da dabara ya samu shi gidan harka a nan ya aka mai bayani a mai bayani mai wannan abu a nan mazan Allah ya mishi bayanin addini lallirin kuma addini iyan su duka sai su gida ya ce ya rasu wallah ina gabar kafin dula a cikin ilimin rasulullah don ka gida kan kan kan mata aikar da garin gida a awon da aikar da mazala ce mazala ya ce shi ba su dama da ita da kira sai su yasu da Allah kula abin wata alama da zan gano wata aya a kan nima na zo da wani abu da ya ke ji garin su zai rafiya yi sandar shi kuma a wata kuma tafi sandar shi har ke kawo da tana mutane ya zo ya zo ya zo ya zo ya zo ya zo ya zo magana da garin su fere ya zo ya zo magana sabu hannun ake hake kawo su da su wanda wannan garin da ya zo to ilayya amma kun kun kun kun tare da kai annan ofere da sauki annan ya fitar da addini wasu tsoka wasu tsoka ba ya dawo ya so da abin ya dori ya ta bari Allah halaka da dawo Allah halaka da abin da ya علمها بنت علمها علمها الجوزة نمبر ستة وبعد الرقم ده اللي عندنا زي انت قال لك تقدر قال لك تقدر قال لك تقدر ده ما بقى الدعاء حتى شيء انت ما انت دول كده تكتبها انا لا وانا قبيله تدوس المظهر احنا كده انا تقع مشكله ده جت في المدرسه ننزل على خمسه ابوه نزل فيها سنه مدرسه فين هذا اللي مكتوب في الرسول ده ما تعرفش ده kada ba ba da kuka ce ba amma bai cikin kawai da suka ce da shi ne da awa da abu ne da yanzu da ya ce almajirin muka ce suka zo wasu suka da mubaya su kada kuka kai ba suka zo zina abu ne muna magana kenan ka ga mai magana abin haka ne cikin wannan halin tsoro haka suka fi so da abu sun zo na ke cewa na ke cewa ina magana ta maganar zangarniya kenan kaɗan kaɗan suka fara haka suka ɗin ɗaya biyu suka ɗan taru aka yi hijira nan su yi aka har hijira habasha wasu na habasha wasu madina kai abin da aka yi aka haɗa madina da na kasan yin magana har shi na yi a hankali kuma haka su ba su ɗin da kaɗan da kaɗan da kaɗan har zarfi ya ku ɗaya biyu ina da lokacin da aka yi wani azab cewar karen da aka wani suna na kafin bandu wata karuwa ta zo nuna cikin cewa wannan kusurlatin ɗari da ƙarfi ta ce rafin ɗari da ƙarfi su ne da kusurlatin ta ke rawa ta ke kusur shi haka wani kusurlatin na nuna da biyu da biyu da biyu da haka tsaramit ta yi da yau duka tsaramit da zama haɗin shi kusurlatin na da rafin duka aka kuma cewa ga wata ba da rafin da Allah aka fi da shi abin da ke da kafa da shi Allah kenan haka suka da taruwa to wanda muna magana su ba sai ce kenan ka kadar ne aka rasa ta'awun kamar shirka ce da ta wajen maganta فاستغلل يظهر كبري فاستوى على سكينه يحاول الكرة يبرز الزراع كيف هو يدري وين نقل بلوني يلا بلكي هرما لا في أبنى ممكن يدي يا حكا ليبين سبيل الكفار أنا يبين حكا جنب الضبع كان كربوليري wannan ma ma da cewa tsarki wannan aya ma ma da tsarki na Allah da ita kan wannan aya jirgin zai tafi kawo ne jirgin duke ka jirgin duke ka ka kawo ne ila ma da tsarki ya huta haka Allah ce ne jirgin ne jirgin ku fa kawo ne da ke rubi kan karan ta bai mana ki gumu yace wa adallahu alladhina amanu wa amna minhum makfiratan wa ajran azima ba mun da Allah ya yi alƙawari wa adallahu ألا يقرر الذين آمنوا وعملوا ذلك منهم ألا يقول لو واحد بفكر الإيمان بفكر أي مثل نمت القول مغفرة أدرك المسلمين لكم ولا يدركوا يجب شيء ألا يجب فوق المقدار كل كلام أدرك يتكلم كلام يجب كلام ولا يجب تشيل خام على ذلك يتي يا جاهل تمام kuma da kuma alƙawari kuma da alƙawari ne wa'ala da wa'ala alƙawari ne ya ga mu da kurakuran kuma da alƙawari wa aida na tahima da da da jira shi ne aljanna kada mu kan rike da jibbi da da kan wannan ayar ta ta shi wannan dan wa shi ne aqidar ahlus sunna wal jamaa girmama sahabbai ka ba su wanda ɗan wa a ta a cikin haɓa Allah ya magana magana ne magashi wa malakun lakin cikin da
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون بصير والله بما تعملون خبير نعم ألا تسوى ما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله متعلم من أنا أقول لك صاحب جاهل بايع وإذن سيما كام أجين الله ذاك تقولينا ذاك تقولينا وكما وزير فلاك لا تفهم ولله ميراث السماوات والأرض kai ka tara ɗanka ya tara kun kare gaba ɗaya Allah ke shi ne da yake sama kan gaba ɗaya Allah ke kai idan ka bada kun da kuka nan ba eh ka wani su eh Allah shi ne magajin samai da sassai aka ga maka yake domin muhimmancin kan wace duwa kun ga kana magana bari a kowace na ɗan uwa lamarin addinin Allah akwai damar a ce ku ne kan farko كيف هذا الأنبار نبي نقوم الدين أن أخوة يعني كانت كانوا كل من المباراة فاهم أنا كل ذلك إيه يجي ضد الواقع لا يستوي منكم من أنفق من قبل كثير وقال بركة الزوجة دي ده بتشتغل مع الضرب بركة دي ده وين يتيم ده دوني يجي هذا كافي كل مكة kayan samun kuma yin yayi zina da zina an ba kuma bada wata kasa kasar ba su da wani da wani da suka yi kwada kawo da kasa yayi kayan yin zuciyarka ba a zauwa kaya da yan farko Allah ya kula da ka a zarfin da Allah ya wani nan wani ɗan farko wasu kawar ɗan farko wani da kama da cikin Allah sun haɗa mutane suke kowa girman daraja a wajen in kuma na ke cewa sun yi mana da tsirin da suna fasa mata batar ko ina wani da masu gaba da ɗan ko sun yi tsirin da ta kan kuma gaba ko da sun ba da sun ya cikin ruwa da kwari ya kan mutum ya kawo wata rana an samu matsala nan ka bai kamar mutane da samu ana iya ka hawo ka yi zai ko ba ka haushi ko ka ba haushi ana yi suna yi a haushi da wani wata rana abdullahi bin auf da khalid khalid bin walid suka fara bayani amma dai khalid iya cikin yan baya baya daga buɗe maka shi kuma an san adam da asu ya cikin hajjare wanda muke ba ka fara madina ka zo mu hajjare shi a zuwa da asu ya cikin wanda suka je da aka ce shi duk da masu ɗakin araba ta a kurin ciyar da nuna su a wazara da kasuwa ta abura da kasuwa ko munan a suna ce ma tana da rangona ma sai zama zuwa mafi kun ce a gwada ne kasuwa ya ji kurin iya da ko ya kama wani ya sai da iya ɗan kama a kama iyayen nan da nan kurin amma sun su yana zara da ke gashi da alama ta amarya irin dan tsirarar amarya su tsirarar amarya su amarya su ne wanda shi aka waye da yi zuwa miliyardar a tarihi har a yau zama suke ni a yau iya cikin sashen zuwa miliyardar miliyardar da kuma a zuwa zai zo ne da kuma sabon mutane ba an fara a bawa ya raba ya raba da kuma kasanin gaskiya sun duka sarkin sun kashe cikin gaskiyar kura gaskiyar kura ba ko mun suka yi mun suka yi da ba da gidan da matan sarka ko mun suka zai zo a kawo kafa dubu da abin da komai ne a ba ko sun sarka da gidan da kura amma ta ya kashe kasuwa ko har Allah ya kula abin albarka na'am sai a samu da gina tsakanin Abdullah bin Auf da Khalid bin Walid mun gane da labarin خالد يا جامع يا جامع لم تقمل لا لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أود الذهب مثل مثل أود الذهب ما مد أحد من نفسكم رب خالد نكاو ما دام يستشير مكان الربا يتكلم كلام حبينا مثلا كفر مطلق أنا يتنارى إذا ولد زي ناكي هنيش inda ɗayan zai ciyar da girman kudu na zinariya zinariya ba ba ba ba ba ɗaka ba ba ba dawa ba zinariya ba ba da ke wallahi tun da dutse da kawai da zinariya girman kudu bai kai ba mutum tsarin mutu na sahabi a lada da ke kodarin kodarin mutu na dawa ko na alkama ɗarci murnar alƙarfi ɗaya ya yi ka koda ka ba jirgin uku da ce ba ka kai zarfin murnar sahabi yan wa magana ta yanzu na ya tsira da wani magana da da sahabi ɗan baya hali wani a kan ɗan farko ina da kai yanzu a ban zai ka jirgin da gaba da wani mutum da mutum ba a wani da nufin magana da sahabi ne sahabi amma ta ɗaya magana cewa wannan da haka na hau ba a jan da wani an baya na da kai a rasu da allah da ake kare an wasu ne kima shi wani kumi wai a zaɓar labarin ƙayya ta yi rini ƙayya ne shi a tsabarin kafai ya yi kaza a wani kare kaza kan shugabanci a rika wani ne da suka tsara ya kuma ka tsara an wani ne wani makarantar da ake yi ina ruwan na ruwan da abin da ya yi بعدين منك بعدين ترجع بعدين ترجع بعدين ترجع وقتها الله يرضى كل من الله ذا كنت تقول كان تقول وانت تقول كما جاء عليه انا بتاع عليه انا بتاع هو كان يا انا تقول تريد ان انا وإذا ممكن تقول نعم سحبيت البدعة سكت لو انت ما تاخذ حد في حاجه حاجه انت تقول بعد ما لو انا بقى هنا اللي الهواء يقول شو قوس ما ده اقول لك انا في اكل في كده كده مو شي مو شي ني اكل ما كان ده هو خد قصه الجمعه قال انا فينا كما تقول فكانت الله سبحانه ايه او وترانا عمر يعني كذا تسود مش تسود انا بتكلم انا كمان انا عارف هذا هاي الموضوع ما كذا عمر ده كذا كيف انا انا سوء اقاول ده عمر قوته والله ايش اسود اكثر ايه والله ده كبروده الله يسعدك muna magana ko ke na Allah ya yi na fara sarwa daya su cewa wa kullum wa Abdullahi suna kowanne yan wannan da yan baya kowanne Allah ne a tsaurin aljanna kuma wannan bi ma ta'amalu da kabir Allah ya san abin da kowa ta yanzu wani yi a sarkin alhukum من المهاجر والأنصار من أساس من أول من من المهاجر والأنصار يسوع والذين سبقهم الإنسان da waɗanda suka biyo bayan waɗannan ya ka ce insan da kyautatawa kaji abinda kan halin kan baya masu imanin kan baya alaƙar da kafai suke sa suka suka biyo bayan abin da suke yi na kyautatawa مسلومة كان حشر أنك نزول الجنة ويبعد يقولون ربنا كفر لنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
abin da ya dace da imani da ya biyo bayan waɗannan sahabbai Allah ya ambaci almuhajirin ya ambaci al'ansar sai ta yi wallazina saba'un wallazina a wacan wallazina saba'un ko sha'adar yin da ban matsayin waɗannan wanda suka biyo baya wallazina ja'un ba'adin وإذا ذكروا بايا أعمل بجد نحن الجهدك عشان أعمل بجد مهلين أعمل بأفعال قالك وإن ذكر في مبايا يبدأ أكجيرون أكجيرون مهاجرين أكجيرون عمتاع بس أبسكوا بايا نمو إنما لنا كبارك أي بيان مهاجرين أي بيان أنصار أكي والبيزة والبابي وإن ذكروا بايا وإن بايا كنا مهاجرين لأمتاع قالوا يقولون ربنا اغفر لنا الا تغفر لنا سوك لنا كل خير بالقدر ما تدعو كما كان يقول وذكر الجاهلين من ايمان نمشي من بعد الا تغفر لنا ما تجد ونجم الا هل تغير من أدوى ألا تغفر لنا ألا تغفر لنا كذبت من يوم وذكر الجاهلين من ايمان kuma wadda ta ji alfi kulubina gilla da zina amonu allah aka ji ya hama sai ta kashi da duk imani kashi da imani da kwaye ma za ka zuna ka tabbatar da rawa kuma kallon da shi kuma dole ka bada shi bada imani da hannun imani a duk a cikin wa'an ba an gaba eh allah da babu sabu eh kada ka wani sai ta kashi a zakatan da wani cikin imani ba daya ربنا إنك تغفر يا الله وبيجيزوا الكيل من سوسة يا مجد فواشين حال دي ذات زمان سوسة كان عن أبنه أدو أفر أدو أفر رجل الله عبد رجل الله عبد رجل العبد بعدين رسول هنا ونقول أدوري رسول أن الله ورحمة كترى كل كتاب بطا أيضا أترى أن الله ورحمة ko da ya wata kuma shi Allah da kabarin ya ce ya gaba kabarin amma a wata alƙawarin aljanna wanda ba su kuma su ne a gaba da ba zuwa kuma za ta yi cewa abubakar filjanna umar filjanna usman filjanna ali filjanna umar filjanna umar filjanna duka su shi ba kuma su da da ko ne eh ita umar aljanna umar filjanna وانتظر كتبت هذا هذا الحكومة هذا الخلاف الجنة ولا الزمان لا نجلس أما أعطي ممكن أن بدأ والمتعلم أقول من الحكومة شهد الله من هذا الذكر وأن الجبارة ألا يكون جبار الجبارة أن أمي أدى الرضوان متنم من الرجل ايه الحكم شاكين كما عنا شنو ما نعمل بعد الفتاة وبعد إيه اللي بيمشي إيه اللي بيمشي إيه اللي بيمشي وإن الكون هذا قد أرسل الله مبارك أقول إليه أشوان أن النبي صالح الجنة sai dai haka in ka bila bin salam irin sun san su kai abin da sun sanar da fadar da aljanna wannan goma su suka tafi su abin ruwa guda bai wani abin da kuma suna gaba gaba a gidan aljanna amma duk a wani ma a sa maka da kariya ta yi da kariya ta musu a maka shi a babu da kuma cewa ba ka kan kana da suka da jirgin ka kuma ba ka da wani hadin da kuma da suka da jirgin ko ba da babu tunani babu ruwan tunani ko da cin wani ne bakin wanda ya ka ba farji wani su ba ka da kai ruwa da da tunani na ji ba to su ma haka shi ko da ake ma da wani ya ta ko da kaza ko da wani tunani da su ba su suka da na to haka suka shiga suka zafi na abai suka suka suka suka fara zuwa abu wani abu na wani abu suka yi da suka yi da kuma a kuma da tsare da yin karin su yin karin su abin da ke wuce ga mutum a karshe kana kallon da wani sura da hoton da karin su siya ba siya da kan sahabbai Allah ya su gaba ɗaya da wani abu to yanzu waɗannan والسابقون الأولون وإن تنك بقبا مرض وذكر نجاية أمره من المهاجرين من المهاجرين والأنصار دمك عن المدينة والذين تبعوهم دمك بوام إنهم بإنسان بجودة كعوة ذكر رضي الله عنهم ورضوا عنهم ألا يا يرتد سوء سوما من يرتد أبدا ألا يرسل وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار Allah musu alƙawarin aljanna Allah musu alƙawarin aljanna wanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinta ra'ana janna kuma wannan khalidi da fiha aba hadis wannan ga shaida ta alƙur'ani Allah ne ya yarda da su ya sa shi da aljanna kuma su ka khalidi da fiha za su zaroma a cikin abada har abada yace zalika al-fawz al-azim wannan matsayi har wannan dawar da shi ne rabo mai girma haka ba Allah ta dauka ayyukan
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عالم الغيب والشهادة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم
lokaci ya yi nan Allah rahama da ya dan ka da Muhammad wa ala ali Muhammad kama ka da ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh